بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذو الفضل والجدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المعصوم وبرزخ المحمدية وقطب الأطفال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاري ورضي الله عن خليفة أبي العباس ولد كتاب قاشف العباسي الشيخ السيد إبراهيم النياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a da ba mu dama kuma ya ara mana lokaci a muka ga wannan rana ta wannan litinin wanda yake yau ishirin da shida ko? Yau ishirin da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu haihuwar annabi isa ɗan maryam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wanda yayi daidai da nawa ga watan hausa wanda yayi daidai da ashirin da biyu ga watan ashirin da biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida haihuwa a hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. A yan uwa masu albarka ila addini a wani karatu aka samu wanda ba a ranakun da muka saba muna gudanar da karatu a wannan zawiya ta mu mai albarka ba kuma ba a lokacin ba a lokutan da muke gabatar da karatu a wannan zawiya ta mu mai albarka ba. Bani kawai sai a karatu gashi ba zato babu tsammani. to abin da ya faru shi ne a mun yi magana da ‘yan uwa waɗanda muke gudanar da abubuwa na karatuka na wannan zawiya kan cewa a za mu rika ɗaukan wasu karatuka cikin ranakun da ba ranakun da muke yin karatu ba ainihin kamar wannan litinin din za mu rika ɗaukan littafi ne haka cikin littattafai waɗanda za su zama to masu fa'ida sai mu karanta su in mun sauke sai mu ɗauki wani kuma na gaba mu karanta shi ma mu sauki shi kuma irin waɗannan ranakun amma abin da muka ɗauka za mu rika yin magana a kai abin da ya shafi a ilmun tauhidi ko mu ce ilmun aqidati ko mu ce ilmu usuliti duka waɗannan sunayen ana gaya ma shi wannan ilmomi akan ce ilmul kalami akan ce ilmun tauhidi ko ilmu usulul dini ko ilmul aqidati ma duka suna ne da ake gaya ma shi wannan ilimi da muke son mu yi karatu a kan shi. Ina ɗan uwa su ce, ah, ilimin aƙidaci kuma ko ilimin tauhid ko abin da ya kamata ka san ke haka. Yadda ka ji na faɗa ɗin da hakan nake nufi. Me haka ke nufi? Me kuma ilimin tauhidi yake nufi? Me kuma ilimin menene ilimin tauhidi? Menene ilimin aƙida? Menene ilimin to duk da yake waɗannan wasu tafasil ne waɗanda yake a wannan farkon karatun ba lallai ku koma ta kansu ba wasu tafasil ne wanda ba za mu koma ta kansu ba tunda muna son karatun zai riga ci gaba ne ma'ana daga littafi na kasa zuwa na saman shi zuwa na saman shi zuwa na saman shi wanda a kai tsaye ban gabatar wanda zai yi sai ce wannan ilimin ko wannan karatun da za mu yi shine na biyun abin da annabi ya zo da shi muna fatan cewa hadisi ya tabbata kamar yadda سيدنا عمر يروي كذا النبي صلى الله عليه وسلم شو بين ما نحن جلوس كو inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zaka yawmin iz tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safari ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ko malaika jibril ya zo wata rana suna tare sahabbai suna tare suna zaune a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna jikin annabi kusa da annabi ya dora ya jirgira jibiyoyin shi zuwa biyoyin annabi ya dora ta kan shi akan cinyoyin annabi ya tambaye shi duk da akwai sabani cin hannun na kan cinya annabi ya dora ko cinyar shi kai shi to nake dai ba maganar hadisi yanzu nake yi ba a mu wuce wannan a hadisin zai sai ki tambaya annabi ba ni labari game da musulunci sai manzo Allah ya gaya mai mene yace musulunci shine kaza shine kaza shine kaza ko bayan ya gama ce wa akhbirni anil imani wani labari game da imani ta ce mai imani shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza wa aka bi ni an yi ihsani ba ni labari game da ihsani kyautatawa ta ce kyautatawa shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza wannan ya sa sai malamai suka ce to abin da suka fahimta musuluncin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan firakun guda uku aka gina shi maqamul islam maqamul iman da maqamul ihsan makamun islam shi ne littattafan fikihu suke maka bayanin shi ba littattafan fikihu mu misali mu nan a mafi yawancin mutanen yammacin afirka muna kan mazhabin imamu dari hijira imamu malik bin anas haka ne wanda muna tashi akan kananan littattafai irin su irin su aqda mana abin nan qawaidi irin su muktasarul aqdari har sai zuwa kuma inda Allah ya yi da mutum a bangaren karatu fikihu dan muna tare to gabaki ɗaya ba ku gane wani abu a nan dukkan karatun da za duk abin da za ka karanta a addini duka ko menene za ka karanta shi ne don gabaki ɗaya ka dawo da shi don ka zo ka fahimci duka wannan kamar abin da nake so in faɗa shi ne kila ka ce mu har karatun hadisi sai ce yi karatun hadisi ko mu ce kafin mu kai ga kan karatun hadisi mu ɗauko daga ƙasa daga farko misali kafin ka kai ga karatun hadisi haka sosai misali za a yi kokarin ka kyautata harshen da za ka fahimci hadisi saboda shi ne hadisi yana magana ne da larabci ko su ne ulumul ala ko ilmomi na ala ana buƙatar ka karanta nahu ka karanta sarfu ka karanta balaga da dukkan ilmomi da ke cikin balaga adadi da dukkan abin da ya shafi adadin da zai fitar wannan wajen ne don duk ka gane yaran wanda za ka karanta hadisin nan nashi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ba larabe ne kuma yana magana da larabci to duk je ka ga makaratun ka na nahwu sarfu misali balaga din da ilmomin da ke cikin ta adabi da waye isha'i imla'i khat duka jama'a lala da a cikin zaka zaka da a cikin wannan karatu duka da nan safa akwai da zaka san sallah lala alisafin nahwu lala akwai da zaka san yadda ake sallah ashe gaba ɗaya duk in ka gama karatun nahu ashe ba a karatun nahu nan karatun ake ba wai duk kana yi ne don ne don ka taho ka taho zuwa ga ka zo ka karanci hadisi shi kenan karatun hadisi yana da ilimomi guda biyu akwai ilmul hadisi riwayatan akwai ilmul hadisi dirayatan kamar na shawa Abdullahi Gwandu yake faɗa cikin littafin shi na Misbahu Rawi cewa ilmu hul makhasusu li riwaya a wa ilmu hul makhasusu li diraya yubayyinu al makhasusa fi riwaya علم الحديث دراية يعني ما بيان علم الحديث رواية علم الحديث دراية يعني ما علم بيان علم الحديث علم الحديث دراية يعني ما بيان أكل علم الحديث دراية shi kenan ka san hadisi ka san hadisi sahihi ka san hadisi da'ifi ka san hadisi hasani ka san hadisi marfu'i ka san mawqufi ka san munqati ka san muannani ka san mu'anadi ka san muannani ka san mutasili ka san munqati ka san mudabbat duk ka sani shikenan sai ka je ma Allah da ka san wadannan abubuwa shikenan ka gama addini ashe karkashin wannan sai mene kake neman ka sani me kake neman ka sani kana neman ka bayan sanin hadisin nan ya tabbata ga Annabi to me wannan sako hadisin ya kunsa ko ba gaba ya tabbata ga Annabi Annabi ya faɗa eh ya tabbata ga Annabi Annabi ya faɗa to yanzu ne hadisin ya kunsa abinda hadisi na kunsa yana son yi maka bayanin annabi ya ce sallar asuba raka biyu ce ana karatun fatiha da sura a bayyane kaga shi ne gaba ɗaya abin da kika makaranta a hadisi gaba ɗaya ga safan yanzu da hadisi yake abin da wannan shi ne dukkan abin da za ka amfana da shi a cikin hadisi ashe kaga gaba ɗaya wannan ilmomin da suke hidimtawa suna hidimta ma wannan ilimin da su shi ne ilimi na farko shi ne makamun islam din nan da jibrilu ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ko to ai kar kuma ta ba ya islam ya tambaye shi ba ya tambaye shi kuma wa akhbirni an imani to ba ni labari game da imani menene imani ya rasulullah menene imani sai ce al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah Allah muna tare kai imani da Allah bayan ka imani da Allah kai imani da manzannin Allah kai imani da littattafan da Allah ya saukar ma manzannin kai imani da ranar alkiyama kai imani da kaddara mai kyau ko mara kyau wannan shi ake ce ma makamun iman shine wannan ilimin da zamu karanta fa zai mana bayani game da shi inda Allah muna tare shine ilimin tauhid shine ilimin sanin Allah shine ilimin ma'arifa an shine ilimin eh to ilmul ma'arifa ina ta ina da kai shi dala muna tare to shi ma wannan kamar yadda ilimin fiqhun can kai istinbadi shi daga alqur'ani da hadisi bayan sanin alat din da zaka fahimci alqur'ani da hadisi ne shi ma wannan zaka yi istinbadi shi kawai da alqur'ani ne da hadisi ko yadda zaka ga Allah zaka yi istinbadi da alqur'ani da hadisi idan zaka ga san annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da littafan da Allah ya ba su zaka yi istinbadi shi da alqur'ani da hadisi to shi ma kaga ashe har ila yau duk abin da zaka fahimta gaba ɗaya nan nan da zai sake kawo ka san makamul iman din nan shi ake ce mawa aqida shi ne nake maimaita na ce akwai abin tausayi ka ji mutum yana cewa ni ba ruwana da wata aqida kawai abin da ke cewa ni ba ruwana da wani aqida eh fara an sake nan shi tunanin shi ta aqida izala shi'a dalila ita ce aqida i kamar ai ko taba mun wannan tambayar kamar a karatun da muka yi ko na ce to me wannan magana kawai a mai guzuri na rashin sani tun da kalmar jahilci wani lokaci a kamar sai sauri amma rashin san da shi ne jahilci amma kai tsaye abin da yake kawai ni ba ruwa na da wani addini za mu yako kamata ya faɗa haka tun da bai bi layin da zai san addini ba Allah ya dace da wannan ilimin kar ku manta na ce mai ilmu usulul dini to malamai na kiran shi da haka ilmu usulul dini in aka ce asali menene asali shine abin da ake gina wani abu a kan shi suraka shi shine ma abin gabatarwa sama da ilimin fiqh suna sai ka san Allah sannan ka san yanzu zaka bauta ma Allah Allah muna tare shine ashe mataki ma na farko ashe shine foundation din da zaka gina ibadan ka akai ka san Allah sannan ka san sifofin da suka dace da Allah da wanda suka burga Allah ka san manzanni ka san sifofin da suka dace da manzanni ka san abin da suka burga manzanni ka san ranar alkiyama ka san abin da ke zai faru a ranar alkiyama ka san kaddara ta alkhairi da shar dai waɗannan abubuwan duk za ka san su ne a ƙarƙashin wannan ilimi da ake kira da ilmin tauhid ko ilmin usulujin ko ilmin aqidat ko ilmin kalam ko ilmin kalam da alamuna tare to ashe ashe ashe ashe wannan ilimin ashe wani ilimi ne kenan da wajibi dole sai ce eh wallahi wani ilimi ne da wajibi dole kamar da mun kar fara karatu littafin nan malam ma zai biya maka wajibi ne dole akan zaidu da amru da bakaro da salma da laila da fardala zaidu ba zai dauke ma amru ba amru ba zai dauke ma zaidu ba to sai muka tattauna da yan uwa cewa to wani littafi ya kamata da a karanta sai muka ce to da za mu karanta hashiyatul baijuri ana cewa hashiyatul baijuri kuma ana cewa hashiyatul bajuri duk ana faɗa hashiyatul baijuri ko hashiyatul bajuri duk ana faɗa ko a ce to wanda yayi a kan sharhin jawharatul tauhidi to sai kuma muka ce a to ai bai kamata karatun mu ɗauko shi haka daga tsakiya ba tun lista hashiyatul baijuri ba za mu ce can sama bane a ilimin tauhidi amma kuma ba can kasa bane kuma ilmin tauhid za mu je cewa tsaka tsaki ce tsakakin ma nan tsaka to amma ai akwai na kasa da ita lokaci to akwai littafin da kira da aqidatul awam aqidatul awam mu karanta da dama kuma can baya mun taɓa fara karatunsa amma matanin kawai amma shi ba karatu ne haka na zama a yi shi a cika ko abin da ya kama da haka ba a karatu ne da sani kamar ni kaɗai ba nake karatu sai yana turawa a group group ɗin da social media iya matanin to wannan karatun shi to tunda karatun ya faɗa da za mu zauna mu tattauna shi ne har a cika haka to ya kamata mu ɗauki sharhin littafin ne to littafin yana da shuruhu da yawa yana da sharhohi da yawa da malamai suka yi mai a to sai na ga abin da yake mafi dacewa shi ma mawallafin littafin akwai sharhin da ya yi ma littafin da kai shi to kawo ka sahibul baiti a da rabi ma fi gwakwa mai daji shi ya fi sanin abin da daji shi ke ciki ko ba kama ko a hausa ma ai muna wannan karin magana ko mai daji shi ya fi inda ruwa yake mai ba so daga tun da malamin nan shi ya rubuta littafin nan zai fi kowa sanin mai littafin ya kunsa dala mana tare zai fi sanin mai littafin ya kunsa saboda ka kuma sai zama to sharhi nashi bai da tsauri na muka yi zama irin wannan a hudu ko biyar satuttuka hudu ko biyar za mu iya gamawa tunda zama muna son karbiyar kauce mana awa ɗaya ne kuma litinin din nan takwas da rabi zuwa tara da rabi duk a litinin litinin duk inda muka yi zama hudu ko biyar za mu gama littafin ya so sai mu ga me kuma ya kamata mu yi shi wannan littafi duk da na ce ba na son faɗaɗa magana haka sosai akan abin da ya shafi abin da tunda muna da wasu lissafi a gaba malamin ya rubuta shi ne bisa aqidar imamu ahad imamu ahad sunna shine imamu abul hasan al ash'ari duk in ka ji ana maganar sunna sunna to runtu ne da ribibi yasa har wasu ke da'awar suna bin sunna ba waɗanda ke kan wannan layin ai abin da duniya ta tabbatar zan sake mai mana na sha gaya mana wannan matsalaci musamman mu nan yammacin afirka kai ba yammacin afirka ba ma ita take maka zance kawai mafi yawan inda musulunci ya kai tun bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to da alƙaluman waɗannan malaman ya kai da takubban su malaman asha'ira da maturidiyya amma menene damuwar da yau har wasu aƙidu suka shigo suka yi tasiri cikin al'ummar da muke rayuwa a cikinsa shine abin da ya jawo wannan shine kusan wani irin sake da aka so a yi na rashin tsayawa a koyar da aƙidun waɗannan bayan Allah da aƙidar take cike da haske take cike da ilimi da sanin Allah da sanin annabi da girmama Allah da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kisa a wasu aƙidu suka zo har yau ake samun wani aƙida da zai da zai mutum zai iya kallon kai ce ka ce Allah ya maka don annabi shirka ne kafirci mai ya jawo yin nisa da ilimi yin nisa da ilimi amma ɗan uwa masu albarka in dai har za a zauna a gaban malamai a yi karatu to ake kasa in dai har za a ce wanda ya ce Allah kai man don annabi kai ba ma ya ce Allah ya yi man don annabi ba ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na istigasa ya kirye kalli wannan a matsayin kafirci ko shirka to wallahi zan iya cewa ba mutum ɗaya da zai rige a addinin nan kuma manyan bijiman malaman da suka yi ma addinin hidima bara mata a tafsirin na bara waccan tunda bara ba mai tafsiri ba wata kafiya ta faru wanda ba kuma ta ba wanda aka samu wani bawan Allah yake ya a bauchi yake cewa bai neman taimakon annabi kuma da sunan wannan abin da ya sunan wannan abin tauhidi ko ba ko ba abin da ake cewa kara tauhidi ne to ina ga a lokacin da abin ya faru kuma mun dan yi ga yauna a nan masallacin mun dan aje karatu mun da tafsiri mun dan yi magana akai inda na jero malaman musulunci wanda yau in ka cire su a musulunci ko ka cire littattafan su ban san da me za a yi addinin ba wanda dukkanin su sun zo bayan annabi ya daɗe da barin duniya kuma sun gaya ma annabi damuwarsu alhaji annabi na kafai sallallahu alaihi wasallam in ka cire su a musulunci to ba san wanda ka ban musulunci ba kada cire waɗannan malama a musulunci ba san ne ka rage ma musulunci ba kuma wallahi ba za su cire ba sai dai ka rusa musulunci gaba ɗaya za ka yi Allah muna tare to duk wannan maganar cewa ba a neman taimako annabi wai da sunan tauhidi fa wannan magana aka yi ta da sunan tauhidi kuma ya jawo wannan zan maimaita yin nisa da ilimi yin nisa da makaranta da kuma kaurace mata sannan wa masu albarka muna tare saboda haka a wannan karatu za mu karanta wannan littafi mai suna tahasilu nailil marani sharhu aqidatil awani sunan littafin kenan kuma wannan zaman shine zaman mu na halka na farko wanda za mu biyo da wasu halkokin bayanan kuma zaman zai zame mana duk ranar litinin irin wannan lokaci bayan sallar isha bayan an ci tuwo an yi sallar isha an ci tuwo ga wanda zai ci tuwon kenan wanda ku yake ganin tuwon shi na nan ko a cikin ganin mutum ai wani da yake ni a waje na ma duk komai ma da na kafi rafi da bari bari in suna ji na siya a kuɗi duk komai ma tuwo ne kawai su a wajen komai ka ce kawai tuwo ne shayi tuwo ne fura tuwo ne kunu tuwo ne wannan shi a ai kila kai magana ma da alaka da bari wannan to to to wannan kenan saraka Allah ya dace da mu wannan zabi kamar yadda na faɗa sunan shi تحصيل نيل المرامي شرح عقيدة الأوامي za mu fara mukaddima wannan littafi yau babu da shi a hannunmu haka a ajiye amma akwai pdf nashi wanda da yake da buƙatar littafin to idan ya magana suna sa ran kafin ranar da za mu sake dawowa wannan karatun za mu yi print out nashi ma'ana za mu buga shi ya zama kowa yana da shi gashi a hannunsa gashi a hannunsa sai dai karantawa kawai mai bukata kuma ina da kofi biyu ne ina da karamin ina da kofin da fallan shi bai ci falle goma sha ɗaya ba saboda an matse rubutun shine ma muka tura a gurin gurin na whatsapp da telegram sannan kuma akwai kofin da yake shi kuma an fada da rubutu wanda gaskiya ne in na tashi yin print out din nawa shi zan yi wanda shi kuma fallukan sun doshi hamsin dalili saboda an fada da rubutun yayi wara-wara yau wannan da shi ne ɗan jawabin da nake so zan yi a ga duk wanda ke da bukatar littafi to wannan shi ne dan na da wahala yanzu ka je kasuwa ka ce ka zo siyan wannan littafi a ce maka gashi saboda ne saboda littafin ma an koma bayan koma bayan matuƙa wajen rashin buga su dala muna tare to wannan shi ne insha Allah yanzu kai tsaye za mu shiga wannan karatu kuma a kamar yadda shi muka yi magana da ɗan uwa akwai lamban waya tana da mun aje akan shi ainihin shafin da za a ɗora wannan karatu bayan mun gama karatu kuma za mu iya sake bayarwa saboda wannan din na sawa muna ɗan tattaunawa da wasu mutane bayan wasu karatu suka akwai karatu kamar dama da muka yi haka wannan ba mun gama dalili shi ne saboda mu ba za mu biye ba masu comment haka a facebook masu comment saboda wani bai ma san menene alifin zuwa ya ba amma zai zo yi zaki saboda mu ba za mu fi mu wannan ba duk wanda yake da hijja a faɗi wani magana yake da tambaya ko wani ƙarin neman sani ga nan ba nan za mu faɗa misali sai kira sai a yi magana da shi muna tare Allah subhanahu wataala ya riko da hannayen malam ya fara wannan littafi kamar yadda dukkan sauran ma'abuta littafai suke fara littafansu da bismillahir rahmanir rahim ba za mu tsawaita ba kamar yadda na faɗa cikin fassarar kowane kalma za mu yi shi daki-daki mana kaɗan-kaɗan littattafai na gaba su za su da faɗaɗa mana bayani akan wasu matsaloli don yanzu wannan basmala ita kaɗai mu ce mu ɗauki karatu ne a kanta don wata shida ba lalle mu gaba bismillahir rahmanir rahim ba don wata shida a ce a fitar da komai da ya shafi abin da ya shafi don wata shida ba lalle a gama ba to saura ka kaga abubuwan a yi shi daki-daki kaɗan-kaɗan tun da gwargwadon yadda mutane suke gwargwadon yadda zamani ya tafi haka za ka ga tafiyar da al'amura ana ce bismillahir rahmanir rahim ma'ana ina fara wannan littafi ina wallafa shi da sunan Allah ar-rahmani mai rahama ar-rahimi mai jin kai sai ya ya bayan na ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi an'ama ala ibadihi almu'minina bi ma'rifatihi Allah nan da yayi mabayin shi mu'minai allazi wannan da an'ama yayi ni'ima ala ibadihi mu'mini daga bayan shi mu'minai bi ma'rifatihi da sanin shi Allah ɗin Allah ya bari ka san shi gwargwaron da zaka iya sanin shi wannan ni'ima ce ba a ba ba kankanuwar ni'ima ba Allah ya dace da mu wa akramahum kuma Allah ya girmama su min mazidi fadlihi bi ruqyatihi ya girmama su da ganin zatin shi ranar alkiyama wannan kuma min mazidi fadlihi daga karin aladar Allah ne wannan malam wato nan tun a farko malamin ya fara yin littafi da abinda malaman balaga suke ce ma bara'atul istihlali wato ilimin da kake son kai magana akan shi abinda kake son kai magana akan shi to a cikin mukaddimar ka sai a fara jin kam a fara shekar kamshin wannan abu saboda wannan maganar yana daga wannan maganar ganin Allah din da ya kawo a a cikin wannan abun yana daga cikin maganganun da suke masu faɗi da kuma saɓani a wajen da yawa wasu daga cikin malaman musulunci akwai wasu daga cikin malaman musulunci da suka tafi akan cewa har a lahira ba za a ga Allah ba waɗanda suka fi shura misali da waɗannan su ne ɓangaren waɗannan mutazila mutazilawa alƙadariya mutazilawa duk da a ɓangaren shi'a ma akwai wasu a cikin wannan layi na cewa ba za a ga Allah ba a sun sashen kiyama tare da irin nasu hujjojin shine tun a farko sai malam ya fara gaya maka cewa a'a Allah subhanahu wataala zai girmama wasu bayan shi ta da ta daɗin ƙarin alalashi da ganin shi ranar sashen alƙiyama hujjoji da dalilai da za su zo akan haka idan karatu ya zo wajen waɗannan abubuwan duk na ga muku ba faɗa da maganar zamu rufe yi ba a takaice dai aya Qur'ani ta ce wujuhun yawma idin nafira ila rabbiha nafira suraka Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ganin zatin shi a ranar alkiyama wa salatu sira wa salamu da aminci wa salatu sira wa salamu da aminci ala sayyidina tabbata kan shugabanmu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi bayyati mafifici a cikin dukkan halittar da Allah ya halitta wanda halittar da duk Allah ya halitta bai yi ba kuma ba zai yi ba laqad a'jazal ayyama ko ila shi'i haikuwar kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gajiyar da kwanakai kwanaka ku ya faɗi ba za ku aiki kamar manzon Allah ba ku aiki kamar manzon Allah wanda فوقك الله جست قدرا جست قدرا فما أمامك خلقه فوقك الله والبرايا وراء جست قدرا كاكيتر كومي كاكيتر كوا وجن درجة الإساء لما إيا النبي محمد جست قدرا فما أمامك خلقه باب ولعدين هنسا أقبانك فوقك الله الله كأيت يكي سبب لكي والبرايا وراء دكا هنسا سنك كان النبي إبراهيم عيزوا كذا سنة sallallahu ta'ala alaihi wasallam shekul islami shi kuma yace mene a fabali a gairin mustafa al-badari ma arabu ko wa ija izatul ghairi mali ya marga huwa al-kullu min al-kullu batanan wa zahiran fabari wa huma la nafi mashrabu فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب to sai zai lissafo maka waɗanda suka fi kowa a annabawa ya biya maka dangantaka su da annabi in ka ji waɗanda suka fi kowa a annabawa ka ji dangantaka su da annabi to sauran manzanni balle ne sauran annabawa balle ne sauran halitta duka balle ne ko dama dai a halitta mafi girma shi ne annabi ibrahim in ka cira ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi musa da annabi isa annabi ibrahim shi yake bin annabi muhammadu annabi musa yana bin annabi ibrahim annabi isa yana bin annabi musa sai shi wuce to fa Musa wa Ibrahim wa ruhu kulluhum kaga sai ta tara maka sun uku sai ce maka fa Musa wa Ibrahim annabi Musa da annabi Ibrahim wa ruhu da ruhin Allah shi shine annabi Isa da Maryam kulluhum dukkanin su tawassala bil hadi al amin fa kurri sun kama kafa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amince tan Allah nan fa kurri har aka kusa da su kai har ma Allah ya kalle su sun kama kafa da annabi har Allah ya kalle su yasa wani mai salati yake al awliya al anbiya wal awliya أنت الذي والدهم حتى تولناهم الله يا رسول الله annabawa da manzanni da dukkanin kowa da waliye dukansu kai ka jibuci al'amarin su amma Allah ya kalle su to shi sa shehu yake ga maka cewa to wanda ya faɗi wannan sai ya ce dalili yace huwa al-kamilul mahmud wasul wal muna wa anta al-habibul mustafa wal mukarram huwa al-kamil shi kai ne cikakke sura kara kallon zubin larabcin ka sana ka shehu larabci yake nufi ko saboda da musnad da musnad ilai da an yi tarihin su wal kamilul mahmud shi kadai ne abin yabo wasul shi kadai ne fata wal muna shi kadai ne buri wa anta al kai kadai ne masoyi ya rasulullah in kaga Allah ya so wani sai ne in yara ku da kai in kaga Allah ya so wani sai in yara ku da kai ya rasulullah wal kamilul mahmud wasul wal muna wa anta al mustafa kai kadai ne zabi in kaga Allah ya zabo ni to ya rabu da kai ne wani mukarrabu kai kadai ne ma'abucin kusanci in ka wani ya samu kusanci ya rabu da kai ne ya suraka malin ce maka kai ne bari yadda mafifici a cikin halatta da Allah ya halatta wane kenan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malin ce allazi shine annabin nan da khasama Allah bihi al-anbiya wal mursalina Allah ya cika annabawa da mursalai da annabi Allah ya cika annabawa da mursalai sannan wa arsalahu ila jami'il makhluqina Allah kuma ya aiko annabi zuwa ga dukkan halitta dukkan halitta shi kadai ne a cikin annabawa da manzanni Allah ya aiko zuwa ga dukkan halitta dama mutum da aljan wannan bittifakin mutum da aljan dama bittifakin annabi Allah ya Allah ya aiko su annabi mala'iku ne ke akwai sabani wajen malamai duk da malamai su tabbata eh su ma mala'iku Allah ya kuma su annabi amma aikowa dan Allah ya girmama su dan Allah ya girmama su ma'ana girmama su su zama su ma cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dala muna tare surka annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga dukkanin halitta mutanen su da aljanu amma ka ji ka sani har waɗanda Allah bai dora musu takalifi ba, ko ba ka ba, ma'ana ba su ne akwai halittun da su ba su da takalifi ba, misali kamar dabbobi, an ce su sallah ko su azumi, kawai su cigaba da cin ciyawa da dusa ranar yanka a yanka, ko ba ka ba. Wannan shi ne, har waɗanda ma kai ba su da rai ba sa motsi a haƙƙina da haƙƙinka, amma haƙƙin annabi sun san shi kuma su ne mai biyayya ba. Ko, nasin hadisin annabi. Kai a je kawai ka ce duk kan wanda ya san Allah a matsayin Allah to ya san Annabi Muhammad a matsayin Annabi Muhammad Allah ya tsado lahu samawati sab'u wal ardu ma fihi wa in min shay'in la yasbihu bi amdihi ko walakin la tafqahuna tasbihahum to hakkin Annabi shi kanshi Annabi kuma ya gaya mana cewa innahu laysa shay'un bayna as-sama'i wal ardi illa ya'lamu anni rasulullah illa atil jinn wal insi hazu ma rawu imam Ahmad wa Darimi wa Ibn Abi Shaybah in ban manta ba Ahmad da Imam Darimi da Ibn Abi Shayba saboda cewa cikin manzo Allah yake babu wani abu innahu yadda sha'anin da lamarin yake laysa shay'un bayna as-samai wal ardi babu wani abu da ke tsakanin samai da kasai illa ya'lamu anni rasulullah ba sai san ni annabi Allah da kubai ne mun kiyaye illa asul jin wa laysa jin mutane da aljar kai suke iya saba mu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sauraka ha annabi abin aikowa ne zuwa ga dukkanin halittun Allah mutanensu da aljanu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna tare malaiti kuma ya aiko shi mene rahmatan lil alamina rahama ga dukkan halitta Allah muna jin wannan rahama ga dukkan halitta me ake ce ma alamina al'alamu العالم ما سوى الدياني من نوعي الأعراض والأعيان عالم شيني كوي إنك شرع الله كوي شيني كوي لسابة كومي إيه لسابة كهات كهجي تو دك أبين دك سني دوان دبك سني با النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة نيك والنعم نسابة لنا شيخ الإسلامي وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم يص رضي الله عنه يكي شواه رفعت إلى طه الأمين شكايتي ولم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يشكي للجمال فإن هو إنه لا أشكى غزالا كرشقى خيفة الفتح وظنوني كرأشكاه من بعد يوسف وآبائه ضرا من الهتك والفتح وآسل هذا القول إنك رحمة من الله مولى الخلق في البر والفلك ولم يخشى عبد ما بقيت ضياءه ولم يخشى أهل العجل كيد ذوي الإفك yake cewa ya Rasulullahi rafatu ila za ala min shikayati na dauki kan ƙara na da damuwa na na kai wajen manzon Allah wala bi yulfazu shakwa ba aqwa ta samu wanda ya kai ma annabi ƙara wala bi shi ba share mai hawaye ba a taba samu ba tace ya za a yi mai haka makarka ne shi diljimali annabin da yake share mara kuma hawaye karka da shi cikin jimani wa inda wula ka ga zana ya tare ba barewa hawaye karshe ka khifatal fasqi wanda ta kai karar tsoron ka ai mata kisan gilla wazan nuni annabi Yunus dan mata kar ashkawo annabi ya share mai hawaye min ba da Yusuf in bayan annabi Yusuf kila ka ce a to ai ya zo bayan su da yace to ai baka fahimci ba ma arsalaka illa rahmatan lil alamin bane ko ba sa cikin alamin su waɗannan da da suka zo kuma baka fahimci cewa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam hakikalin sa ya girma waɗannan annabawan bane baka fahimci haka bane da Allah akwai hadisan da suke magana akan haka sauraka da ƙarshe ne shi cewa hasilu hadal qawli innaka rahmatun kawai matabbacin wannan zancen kai rahaman Allah kai rahama ne ga Allah kai rahama ne ga bayin Allah kai rahama ne ga bayin Allah kai ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi alazim rahmar sa har fadar ilahiyya ta kai wa rahmati wasi'at kullu shay'in wai rahmar Allah ne annabi Muhammad ya ce to har ya ce to wasi'at kullu shay'in tayar wasi dukkan komai dukkan komai sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana soyayyen shi sauraka amalin shi mana rahmatan lil alamin rahma ga dukkanin halitta sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya muhammadu abdullahi abduzzak wa khassa sannan Allah yake barci annabi fi duniya anan duniya bi mushahadati da mushahadar halarar Allah annabi bai taba kowa ga barin huzuri a fadar Allah ba bai taba kowa ba dukkanin bai taba jin motsin wani abu da ba bai ga kudurar Allah a cikin motsin wannan abun ba bi ma'anar mushahada kenan wasu akhirati sannan kuma yake bance shi a lahira bi ulumi kadri da ɗaukaka darajar shi annabi wa umumi shafa'atihi da game wacce tansa ya sanya ceton shi ta game kowa da komai sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu a cikin ta wala alihi sannan tsira da mace na tabbata ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan din nan da annabin nan yace ya bar mana bayan baya nan mu kama su suka sai inda yake za su kai motar shi wannan ne hikima da ya samu kama shi wuce jana radiyallahu anhu Allah muna tare al musharrafina waɗanda aka ɗaukaka darajar su aka mutunta darajar su bi karabati saboda kusacin su da annabi wa sahabihi ira da amincin nan tabbata ga sahabban annabi al-mufaddalina waɗanda aka fifita su aka gargaza su din nan bi sarki ijabati da rigajan amsan akwai shi dukkanin mun heba su Abubakar da Umar da Usman da Ali da da da Aisha da Khadija da Aisha da Khadija da Hafsa radiyallahu ta'ala anhum suka amshi sakon Allah sannan har ya iso gare mu ko ba ka bari ko kuma mu gargaza karfa ne to wannan kenan sannan wa mushahadati dal'ati kuma wadanda aka girma masu nan da ganin hudowar zatin annabi wato wannan kun lura da mukaddima da take wajen buɗe karatu ko Allah zai da fazu bi ru'yati to shine ma Allah yake maka magana saboda shi mushahadar zatin annabi kawai ai yanke dukkan wani makami ne na wilaya Allah ya dace da mu wasabihina lahum da masu biyayya gare su bi ihsan da kyautatawa ala dawami mutaba'ati adi kyautatawar a bisa dawamar bibiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa muwasalati mahabbatihi da kuma ainihin sadar da soyayya shi annabi sallallahu alaihi wasallam salatan salati wa salaman da sallama da'imaini madawwama mutalazimaini masu tafiya ka fada da ka fada da juna masu lazamtar juna bi dawami muraqabatihi tare da dawamar muraqabar Allah ma na ka jin ko da yaushe Allah na tare da kai kuma yana ittilai akan dukkanin ayyukanka kun gama da wannan hutuba sai wani ce amma ba a du bayan wannan hutuba da na dan gabatar maka wannan bayani da na gabatar a basmala da hamdala da salsala da na gabatar malamin zai maka bayanin dalilin da ya sharhin wannan littafi yace falama manna Allahu alaina yayin da Allah ya yi mana baiwa min fadli daga falalashi bi nazmi al-aqaid al-wajibati da tsara aƙidin nan da suke wajibi ala kulli mukallafin akan dukkan wanda shari'a take magana da shi bi ta'yin ko bisa ayyanawa me yake nufi da ayyanawa sanin aqida ya zama dole akan duk wanda aka haifa a wannan addinin kawai malam dahir idan ya sani sanin malam dahir bai wadatar da nawa ba bai wadatar da ni in ce shi kenan ai malam dahir ya sani a'a akwai ilmomin da idan zai bai sani ba sai amru ya sani ba yanzu kama ana samun gano karfe mai a ce mutum biyar ne kaɗai malaman da za su iya rabon gado dala akwai wani mishkila kullum ake ta mutuwa dama to marala ilimin abin da za ilimin aƙidar da kai kaɗai za ka shiga kabari da shi in ma da tsaye ne zane ana jefa na kabari zai leko ya ce su jin an ce kaza ka ce kaza dala zai yiwu ashe bi ta'ayin wasu abin tausayi abin takaici wata rana muna magana da wani bawan Allah a girme gaskiya ya girme ni amma ba can ba girman kuma magana ma ya dan dade sai ya faɗi wata magana sai na ji tausayin sa dan ya kamata ji tausayin sa dan da ya je makaranta ba zai faɗi wannan magana wannan magana abin da malamai suka ce in ba ta zama kafirci ba to kaf gab take da kafirci shine wani kirista ne ya rasu sai ake cewa sai wani zai ce yana wuta shine wai sai wani zai ke tambaye da wai da Allah da gaske zai wuta zai shiga kaga wai yanzu yana ma shakku shi abin da yake tambaya wai a ya wannan shekar na shi bai ma san cewa dukkan wani da ya mutu ba a wannan addini na annabi Muhammad ba wuce zai shiga bai ma san wannan ba amma kuma duk har muka yi kwallo amma eh a nan yake mana da zan cewa na ma san wannan a ga ga a to haka ai to ai kaba ma nan wannan ai da misali nake baka bayani duk da ra kai lokacin yaranta irin kwallo din nan na yaranta maza Allah ya jirgin mu mun gaba Allah muna tafiya Islamiyya. Lala ka fahimci wannan? Ka ji wannan, to ashe shi sanin aƙida duk ta ayi na kama nake biya maka. Kan kowa da kowa zai da da amuru da bakar da sai kowa ya sani. Dan ba maka ya sani kai baka sani ba bai wadatar ka ba. In ku haɓa maka bai wadatar da kai ba kaga ashe ku zai wanda ba zai wadatar da kai ba. Allah mana arzikin dagewa don zuwa makaranta. yace wabbala alaiha ba'dul ikhwan sai wasu daga cikin yan uwa sai suke tsinkaye dala muna tare suke tsinkaye akan wannan aqida da na rubuta min al-mushrikin kuma yan uwan daga cikin masoya al-mulwal muridin da kuma muridai waɗanda suke kan layin tariqan waliyyi sa'alani sai suka tambaye ni ta'alika cewa dan wani ta'aliki ma nan dan ƙara haske latifan wani ɗan tattausa haka yi bayyana makasud da wanda zai bayyana da makasud mai wannan katidar ta take nufi tashila dan in sauƙaƙa dan sauƙaƙawa lil mutanawili daga wanda za su ɗauki wannan kasida wannan kasida tawa wannan nazumi nawa su karanta wa sammaitu sai na ambaci wannan littafi nawa da suna tahsila lailil marami li bayani manzumat aqidatil awami shi ne sunan littafin fa aqulu ko fasara ne ta shi sunan littafin a fasara ko yau sai na ambace shi ta hasila nailil marami tabbatar da samun abin nema li bayani manzumat aqidatul awami dan bayanin wannan wake mai suna aqidar mutane wadanda ba masu zurfi a cikin karatu masu ne awami mutanen gari wai wannan fadin an rubuta mutanen gari ne kawai masu dan sai da rake in ka je wajen shi ka ce lalla zan karanta shi da tulawa mai ce to lalla barin gama yin karantar nan biya maka dan haka ba ka da littafi ba Allah Allah ya tabbata muna tare ala ce fa qulu ina cewa alallah wa alallahi tuflanu alhali ina mai dogaro ga Allah dogaro na ga Allah halin ka cewa na mai dogaro ga Allah fi kulli sha'ani cikin dukkan wani sha'ani wa kulli irin da zamani wa wa'anin da lokaci ina mai dogaro da Allah cikin kowane sha'ani da kowane lokaci da kowane da kowane hali da kowane lokaci wa kulli irin da kowane lokaci wa'anin da da lokaci duk kusan ma'anar su daya ko kace hinin zamani wa'anin da lokaci yaqul abdul faqir li mawlahu al-ghani bawa mabukaci ga shugaban shi Allah wanda yake mawadaci shi Allah din yana faɗa wane ne wannan bawan sunan shi Abul Fawzi As-Sayyid Ahmad Marzuki sunan littafin kenan danwa Ibn al-Marhum dan abin jin kai mana wannan nan Allah ya kai dan wani abin jin kan nan shine As-Sayyid Sharif shine shugaba Sharif Muhammad Ramadan alhassaniyi alhussainiyi shi ne da zamu jikan imam hassan jikan imam hussaini duka nasabar duka biyu ya haɗa ne mutane almuttasili na sabuhu ko mun dauke shi ya ibn al-marhumi asayyid sharif muhammad ramadan alhassaniyu alhussainiyu in mun dauke siffar ta shi malamin ne ma'ana ya zama to ya kulu al-abdul fakir sai zama al-hasan yi rusayniyu na atin shi ba wanne za ku ya daukar na atin a matsayin na atin shi ma haifin nashi ne dan ma haifin nashi ma al-hasan yi rusayniyu muna tare shine al-muttasil nasabu nasabuhu wanda nasaba shi yake mai saduwa bil qutb al-arif al-wafi bil qutb al-arif al-wafi da qutbin nan matsayin Allah cikakke sayyidi marzuq al-kafafi shine nasabar shi ma wannan littafin ke komawa kan shi ada Allahu alaina Allah ya dawo ya dora akan mu wa alal muslimi da sauran musulmi min barakati da albarkar wannan babban malami cika alhazan cika al-musaid jikan Fatima jikan Ali jikan manzon Allah amin ga yadda ya fara kasi da tashi barin ga muna da rabuwar lokaci na to ai za mu yi shiga ko ya fara ta da haka abdau bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imi ihsani abdau ina fara wannan kasida tawa bismillahi da sunan Allah wanda yake Allahu alamun alal zati war rahmani kuma Allah nan dai mai suna ar-rahman ana mai rahama wa bir rahimi Allah nan mai suna ar-rahim ina fara da sunan Allah mai suna ar-rahman mai suna ar-rahim da'imin ihsani mai madawwamin kyautatawa wanda kyautatawa Allah kullum cikin kyautata ma bayan su yake malan ce fada manzumata bil basmalati manzumatan malan ya fara wannan kasida tashi da da bismillah ita ma mutum bismillah sai yayi ta a matsayin nazari ma'ana ya sa ta a cikin zirin wake ta ko kaga ce fada su bismillah war rahmani wa bir rahim da'im lisani kaga bismillah ar rahman ar rahim amma ga sanin ya sa a cikin wake muna tare kama bada ash-shafi'i kasidatu kamar da imamu shafi'i shi ma haka ya fara kasida shi imamu shafi'i malamin kira annan babba ko fa qala rahimahullahu ta'ala wanda shi imamu shafi'i din yake cewa bada bismillah bada'atu fi bismillah fi an-nazm awwala tabaraka rahman ar-rahim wa mawlida wanda shi ne farko shafi'i ya ko cewa bada'atuna ina bada'atuna fara bi bismillah da sunan Allah fi an-nazm aw fara wannan kasida ta wa shafi'iyya awwala a farko tabaraka rahmanan Allah mai rahama Allah mai rahama ya ya girma ya daukaka rahima mai jin kai wa mu'ila kuma mafaka mahuma to haka imamu shafi'i shafi'i ya fara kafi da shi ta kira'a ko to bayan nan sai ce mana sai shi ga ya ce wa kad kana hadhihi al-manzumatu wannan manzuma min bahar rajaz yayi ta bahar rajaz ne ma abu ta ilmu arudin sai yake cewa ma bahar rajaz tashilan dan saukakawa lihuffasiha da masu adalci ta wanda zai hada ce nan da nan zai hada ce yana da shani yana da shani shi kawai ya hada ce ta mutu wajen kawai wata isira dan saukakawa dai li bayani alfazi ya ga yin bayanin lafuzan wannan kasida wa akbara bil mudari sai yayi bayani yayi yi bayani da fili mudari mana akwai lokaci da yazo da fili mudari ne ki kauli a cikin fadin zai ce akudau ina farawa me yasa li kasbi insha'i bada'ati bi zalika dan nufin fara da fara kasida da shi wannan aini aini sunan Allah din ya ce ba za su bismillahi saboda sai ya fassara mana kalmomin daya daya daya saboda ɗalibin ilimi ya fahimci da abin da ke cikin lissafi wal ismu me ake ce ma al ismu menene suna shine ma dalla alal musamma shine abin da ya shirar a bisa abin ambato kalmar da in an faɗi ta za ka ji ka fahimci wani abu ake ambato da wani kuma shi ake ce ma suna duk da malam nan ba ya faɗaɗa mana ba shin al ismu ainul musamma ko gairul musamma shi suna shi ne ainihin abu suna ko ba shi ne ainihin abu suna ba wannan akwai labari mai yawa a wajen malamai da da wata kamar yadda sai ba na son mu rika fada da magana kuma je da zamu fada zamu fada da wanda suka ce ba shi ne ainihin mai suna ba shi ne ainihin sunan ba suka ce ai da suna shi ne ainihin sunan da idan ka ce huta sai ba shi ke kodi saboda tashi ka ba shi ai wannan tare to Allah ya tsare wallahu kalmar Allah kuma ana mun halal daki alwajibul wujudi alami ne ga zatin Allah wanda yake da wajabcin samuwa dukkan abin da ba Allah ba yana da ja'izul wujudi ne yana da samuwa ne wanda take ja'iza wata rana ba shi kafin nan aka same shi sannan wata rana zai zama ba shi shi ko alwajibul wujudi shi alwajibul shi ne ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu hankali ba zai taba yadda babu shi ba su surata samuwar Allah wajibi ne dan muna tare Allah ya dace da mu ah sai malam yace al mustahiqi wanda ya cancanci macancanci li jami'il mahamid ga dukkan godiya dukkan wani yabo da godiya Allah ne kai cancanci shi war rahman shi kalmar rahman kuma al mun'imu bin ni'amil jalilati al asimati shine mai yin almun'imi mai ni'im ta bayi bin ni'ami da ni'imomi aljalilati gwafafa bin ni'amil jalisi ni'momi gwababa al'azimati masu girma warrahimu shi kuma kalmar arrahimu al-mun'imu bin ni'amil daqiqatil azimati shine mai yin ni'ima da ni'imomi zurfafa masu sarki tsirarar ni'imomi masu sarki dala abin abin da zai ta fito maka da abin fili ni'imar gani to amma ka san ganin wane ya fi na wani to yanzu wanda yake da gani haka Allah subhanahu wata'ala ya mai ni'ima ta gani to kuma sai ya ƙara sama da na wace to har ila yau akwai rahmaniyar akwai rahimiyar Allah a cikin gare shi Allah muna tare Allah ya dace da mu ah wa rahmatullahi abin da ke ce ma rahmar Allah wa rahmatullahi rahmar Allah ta'ala madaukaki bi ibadi ga bayinsa shine iradatu in'amihi bi shine nufin yin ni'imar ta gare su wa isa da ni'amihi lau da kuma sagace ni'imar ainihin da su bayi ne wa aqbal basmalata bil hamdalati fa qala sai malam ya biyo bayan bismillah nan da yayi da hamdala sai ya ce mene al to ina ganin sai wannan ya kamata mu mu tsaya ko saboda mun samu dai minti 50 cikakku Allah ya kai mu rana yau karfe takwas da rabi daidai za mu zauna saboda aka makaranta sai kaɓa mu tashi takwas aka yawa muka tashi har muka yi sallah yi sallah har kaga kowa ya ɗan nasu shi kenan kuma takwas da rabi sai mu zauna za mu tashi baiti na biyu kamar yadda muka faɗa a farkon kasidar a farkon karatun cewa za mu ke faɗin namban waya saboda waɗancan dalilan da na faɗa ba wanda za mu tanka malam Ahmad ko da ke nuna na ganga a ta Facebook ba wanda za mu tanka wajen ya ji an faɗa abin da bai bai ba yau ga namban waya nan wanda ta dama ya kira namba shi ne 08024 15 assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya dace da mu